والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan kai uwa musulmi masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha uku ga watan rabiul awwal 1445 bayan hijirar manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma 30 na tsammani yau 28 ne ga watan Satumba? da takwas ga watan satumba 2023 wannan shine majalisinmu na 60 daidai a yana tun daga farkon fara wannan karatun allah ka datar da ko muna cikin kitabul haizi shine kitab na uku kitabul tahara kitabul miya kitabul haizi za mu tashi hadisi نقري أكود حمسين دقاء اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن, ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعه
ce hadisi na hamsin da hadisin nan na Qutayba ne Ibn Sa'id yace haddathana Lays نعم يكون لها أيام معلومة تحيض كل شيء ko? to babin da ke magana dangane da mace wanda take da wato kwanaki da ta sani na jinin al'ada da take yin jini kowane wata ya koro isnadin hadithin har zuwa ga urwatu bin zubair shi kuma daga nana aisha cewa nana ummu habiba ummu habiba ta tambayi manzon Allah dangane da jini jinin haila kenan ko faqalat aisha sai aisha take cewa ra'aitu mirkanaha menene mirkan dawo saboda jini baya dauke mata sai ta samu daro cike da ruwa ta shiga ciki ta ganda jinin zai bayyana don ta gane launin jinin haila da kuma jini wanda yake na istihara kun gane ko? take cewa na kan ga daron ta mal'an cike da jini faƙala laha sassan da sun ce da ita umkufi ƙadara ma kanat ta habisu ki haibatu ki sun martasi ki je ki zauna gwargwadon jininki da kika sani karki damu da wannan jini kyau zubowa kin sani a duk wata kina kwana nawa ne shi zaki aiki da shi shine gurgurdan abinda jininki ke rike kiki je ki zauna in kwana uku ne kwana uku in sati ne sati da zarar waɗannan kwanakin sun zai kika sani je ki wanka ki manta da wannan jini da ke zuwa saboda jinin ciwo kun gane ko na'am wannan hadisi mun riga mun karanta shi a baya hadisi mai lamba 200 da ainihin bakwai أخبرنا به قتيبة مرة أخرى ولم يذكر فيه جعفر ابن ربيعة أتكلم رواية حديث من قبل
أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرني عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت سألت امرأة سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحار فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر ما كان دعي قدر تلك الأيام التي قدر الأيام والتي والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستغفري وصلي kamar da zai gabata abu dawud ya fi da wannan hadisin mai tun da 74 haka nasa'i a wuri na gaba 155 haka ibnu maja 623 haka muwafa 158 haka darimi 807 waɗannan duk sun fitar da wannan hadisi da muka ji kuma sannan mutanen da ke ciki akwai muhammad dan ibn mubarak yace haddathana abu usama haddathana ubaydullah ibn umar akhbarani an nafi'in an sulaiman ibn yasar shi kuma ya samu daga nana ummu salama ummu salama ita ce hindu bintu abi umayya al-makhzumiyya al-qurashiyya arabtum qalat tace سألت امرأة النبي وتمت تاتنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت تشي إني أستحاب يا من ذا الله ني بجري با تسال duk mun karanta irin su a baya ko fala atuhuru bana yin tsarki ne kullun cikin jini ne afa ada salata kenan na bar sallah kenan qala sai ce la a me mana a anan karki bar sallah kenan bayan da kike tsamani ba la to tunda yace a a to akwai amsa za ta biyo baya sai ce walakin da'i qadara tilka al-ayyam wal layali allati kunti tahidina fiha thumma ightasili wastaghfiri wa salli kai dai kawai kwanakin da ainin kika san jinin kike zuwa shi ne na faɗa ɗarɓin a duk wata kwana uku ne shi za ki dinga abin ya koma su gesin kenan za a yi domin shi wannan jini idan ya zo wanda yake ta kwararowa mata baya yankewa da dama ɗayan biyu ne ko dai ta yi amfani da launi jinin haila yana da duhu shi ko irin wannan za a gan shi ja ne can ɗaya kenan ko ta yi amfani da sa'anninta yanayin ganin jininsu suka ce har ma da shakar shi jinin haila bayan yana yana da kuma ɗan ɗori ba kamar jini sharcar da ke tuɗaɗowa ba in duk wannan ya rikice shi kenan aikin dai sani a duk wata kina kwana uku ne to shi ne wannan hukuncin ki zauna kwanakin ki uku kawai kwanakin na karewa manta da wannan jinin ki wanka ki sallah mijinki ma ya kwanta da ki wanda inda jinin hailan ne na dahir kaga ba magana jima'i tsakanin mata da miji ba magana kai sallah ba magana kai ba magana taba qur'ani arabtum tayyib to wannan shine hukuncin da ke cikin wannan hadisi to me yasa malamai ke tattaro sukan tattaro maka duk abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma binciken su ya kai gare shi babu al'umma babu kwata-kwata al'ummar da suke da bayanin annabinsu daki-daki tsifa da tsifa irin musulmi da muke da isnadi babu dukkan kame ne da haka ne misali kirista suka canza da littattafansu idan tsohon alkawari misali genesis leviticus exodus kaza ya ce a ai wannan bata lokaci ne ai yesu ya zo ya cece mu daga tsinuwar shari'a dan annabi isan ya faɗa kamar da suka faɗa cikin littafin san matu cewa kar ku ɗauka na zo ne in canza dokokin annabi musa in tabbatar da su to shi ne nake cewa ku kuna ma gudun littafin sai kuna tsoron littafin kuna guje mai kun zo da abu sababi kun ce shi ne addinin annabi za ku sha mamaki lahira in tsada mu ko namu mun rike so kuke mu bari waddu law takfuruna kama kafaru haka Allah ya ce Allah ya ce kuma ina hankali suna so ku zama kafirai inda kuka zama kafirai rike qur'ani kamkam da sunna tabbatacciya bidai wurgi da ita duk abin da bai bai zo da sunna ba yi wurgi da ita duk wani aiki in ba tambarin annabi muhammad yi wurgi da ita kudi in ka kawo mana kudin najeriya counterfeit kudin jago sai da ki fuskar ka ta duk wata ibada in duk duniya na yi in dai manzo Allah bai ba sai ba su karantar ba manta da su ba ta lokaci ne kawai wa sayalamu alladhina zalamu ayya muntabiqala bil arabtum wannan hadisin kenan a wannan gaba sai mu je ga hadisin kuma wannan hadisi ne wanda yake sahih na أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغسل فلتغتسل ثم التستف ثم ثم التستغفر بالثوب ثم التصلي wannan hadisi abu dawud ya rawaito shi hadisi ne lamba 274 haka nasa'i maja shida da 23 haka malik cikin muwabba haka ayin addari rahimallahu jami ma'ana qutayba ya ruwaito daga malik dan anas shi kuma daga nafi wata silsila ce wani malikun an nafi anwa wannan kuma an sulaiman suka ce energy ina sauka da tsohon shiga yi malik an nafi عن ابن عمر an ibn umar sun suna cewa ne
ذهبية zahabiyya مدنية kwarai da gaske نعم
kuma kowane yana wakiltar ɗabaka ne malik na wakiltar ne ɗabakan tabi'a tabi'in nafi تقول ɗabakan tabi'ai tabi'ai tabi'ai za ka ce ibn umar ɗabakar sahaba نعم kuma sahaba dukkanin su ɗabaka ce guda ɗaya an gane ko نعم banda tabi'ai kana da manya muhadramai irin su alqamatu bin qais an-nakhai da wanda suke ba muhadrin sa'id ibn musayyib bai wannan kenan yake cewa samu da zaman daga nafi'u daga sulaiman ibn yasar shi kuma ya samu daga wannan na ummu salama anna imra'atan wata mace arafum نعم ta kasance tuhraqud dam jini baya tsaya mata istihaba kuma haka ya faru ne ala ahdi rasulullah صلى الله عليه haka وسلم ce ahd a zamanin نعم a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato su sahabbai daga cikin gatan da Allah ya musu da zaran matsala ta zo kayan su sai ya tsinke a gindin kaba ba su da matsala ga annabi a rayu kai tsaye shi za ta ce ala ahdi rasulullah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tafi istaftat laha مم.
haka ne أم سلمة ummu salama nana ummu salama istaftat me kenan ta nema mata fatawa مم.
kar ka zo ka ce malam ina da fatawa a'a in ka ce da ni kana da fatawa sai in yi ce to ina jira ka. fatawa ce ka zo nema a wurina kuma ka ce kana da fatawa sai dai ka ce me ina neman fatawa amma in ka ce ina da fatawa to kenan kamar kana nufin ka ce da ni amsan nan da na zo nema malam ina da ita kuma ka san ana wannan kuskuren da yawa مم.
malam na da fatawa cewa ya kamata kamata ya kace ina neman fatawa shine ana astafti ina fata an gane ko نعم Istaf- istaftat laha ummu salama ummu salama sai ta nema mata fatawa gun manzon Allah faqala wannan ya nuna maka akwai lokacin da mata za su zo gidan malami neman fatawa ya ce da iyalinsa ki je ki tambaye su me suke so su ji wannan ba laifi ba ne مم.
don na na ummu salama ta ne fatawa a madadin ita wannan matar a rafin yawwa to to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ita litanzur yace mata litanzuri ba ummu sala litanzur ita wannan mata ta tsaya ta yi tsayi litanzur ta tsaya ta yi zaman dako عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها كلفة gaya mata ta je ta yi dakon kwanaki da darare da take yin haila ciki a wata kafin abin da ya same ta ya same ta a menene ya same ta karewar jinin nan yanzu misali in duk wata tana yin jininta kwana uku ne kwana uku na yi ya ɗauki can sai jinin ya tsinke ba shi ne istihada ba shi ne ake ba ta fitowa ki koma kwanakinki da kika saba ki aiki da su kafin abin da ya faru ya faru ya zai sadaka idan tana yin kwana uku ne kwana hudu kamar da na faɗa ta zo na wannan kwanaki ko da jinin bai ɗauke ba ta rabu da shi adadin za ta yi la'akari da shi wannan al'amari ne muhimmi da ya kamata mata a ce suna da ilimi a kan don da yawa sukan sami rikici wani lokaci kuma abin da ke faruwa jangulo rigima suke sai su je su ɗauko tsari na ainihin planning a sa musu implant to bincike ya nuna wannan abuwa da kuke sawa yakan takawa tsarin gudanar jinin haila birki sai bai rikice wata ta dinga jini malam baya tsayawa jinin sai rikice mata to zama ba wannan hukuncin istihada ne ko kuwa na bane da kika tsofaro makanki me hukunci malami na zamani me fitosa domin akwai abin da suke kira qadaya mu'asira al'amuran da suka faru a zamani to dole ka nemi musu fatawa da mahanga ka dauki me ya kama da wannan da wanda ya wuce ka da hukunci arabtun yawa saboda haka akwai wannan da haka sai ya ce da ita ta zauna adadin kwanakin yanki da ya ce gaya mata gargadon abin da ke faruwa na wata kabla an yusi ba ha ma a sako alladhi asaba faltaturki salata qadar dalika min ash ta dakatar da sallah gargadon wannan kwanakin nata a wata guda fa idza khallafat dalika faltaqtasi in ta wuce wannan yanayin ta wanka kawai mana idan kwanaki uku sun wuce ta yi wanka sun maltastafir sannan kuma ta kunzugantu ta kunzugantu mana ta ci kunzugu saboda jinin yana da flow yana ci gaba da zuwa kar ta shiga masallaci na zuba dauka jinin haila ne abu gane ba gane ba ta riga ta wai ta riga ta yi sallah amma jini bai tsaya ba to an riga an samu bambanci ne sai ka sai ta ci kunzugu ta daure ko ta sa za ka iska wasu matan kila suna sa pad wasu ma da pampas na yara amma a baya abinda suke sawa tsumma mai tsafta to gaskiya irin wannan tsumma kuma sai an mai da hankali ta ɗauki tsumma mai cike da dauɗa zai iya shafin jiki wanda zai iya shiga cikin jiki lafiya sannan kuma ta yi sallah sun mal sallah wannan hadithi sahihi ne kamar da ya gabata tafabbal
babu zikirin aqrab
babi da ke magana akan zikirul aqra ambatan al aqra menene al aqra cigaba اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال حدثني ابي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن اسامه بن الهاد عن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عن عمرة عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جهش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم, ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة أنا علي إسناد صحيح لي بخاري رويته أو يوجد بير مسلم بن أكو budawa da wuri daidai har shi da tirmidhi wuri biyu misali baya ga nan wurin ya rawaito a baya kafin wannan wurin cikin waɗanda ke isnadin akwai wata mata amra ita ce amratu bintu abdurrahman ibn sa'd ibn zura ne kenan madaniya ce a afton kuma al'ansariya ce al-madaniya tana cikin tabaka ta uku cikin dabakoki na ainihin tabi'a ta samu daga na aisha aisha mun sha bayani a kanta babba yar babba matar wanda ya fi kowa girma aisha tu asibika tu bin qalat tace inna umma habiba bint jahsh inna umma habibata bintawa jahsh ku gaya min wata mace ce matar al-muslim wanda take amsa ita ma bintu jahsh zainab to da aka suke kiranta khatana in aka ce khatana duk wata mace wanda take yar uwar matarka to ana kiranta khatana saboda ita na na ummu habiba yar jashin khatana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arafun kuma ita wannan matar tana ƙarƙashin abdurrahman ɗan auf abdurrahman ɗan auf sahabi ne cikin sahabban manzan Allah waɗanda aka ba su aljanna tun daga duniya su aka ba su lasisin su cikin guda goma kuma mai kuɗi ne waye ga yawa kuɗi na hana samun aljanna yana da kuɗi yana da dukiya subhanallah amma ba ta shagaltar da shi gaba da lafira sam ba ɗaɗa shi da ƙasa ba a rana guda sai su ciyar da abin da inda aiwai suka ce ba zan yi ba talauci zai kashe abraman na ofke da aka zo ma zaben waɗanda za su yi khalifanci bayan rasuwar sayi na umar shi sai janye candidate a misali ya ce na haƙur na bin mata karaɗe abdurrahman dan auf ke arafun na wannan mata daga cikin tsafin qalat tace inna umma habiba bint jahsh allati kanat tahta abdurrahman bin auf wa annaha studihat kulura wa annaha laqaha ta kasance mai yawan jini ne jini baya tsaya mata فذكر شأنها لرسول الله sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wannan yanayi nata kamar da muka ji a baya sai manzo Allah ce da su laysat bil haida kai wannan ba haila ai ba zai yi haila kace tana ta zuba ba ta tsaya dole tana da terminal point da ta karewa misali so ku gaya mata ba haila bace to me ce walakinaha raqdatun min ar-rahim an gane ko karyewan jini ne daga mahaifa ita ce rakba ko ka ce gocewan tsari na jini shi ne da irq lafaza da yawa sun zo akan haka ko min ar-rahim daga mahaifa tutun da yake haka ne me za ta yi litanzur qadara qar'iha allati kanat tahidu laha gwargwadon qar فمنين قرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء تسمى أبو تائلي بسكة دين كل ما نصابي سكة منين قروء القرء جنين شيني قرء كوتركين شيني قرء suka ce abinda ake nufi tsarki shi ne alkaru to suka ce jini ne to idan kuka kalli wannan sai mu kalli doron abin da hadisi ya ce annabi ce ka ga ba haila ba ne rakiba ce daga mahaifa ta zauna gwargwadon kar'iha allati kana tahidu fihi me fasara karan tsarkinta a tsarkinta ne tsarkinta da ke zuwa lokacin da tahidu fihi ashe ta hidu shine jinin karo kuma shine tsarki a rabtun yawa to faltatruki salat ta bar sallah thumma tanzuru ma ba'da dhalik ta za ku ta gato me ki bayan haka faltattasil inda kulli salatin sannan kuma duk sallah sai ta yi wanka amma wannan ƙari bai inganta ba ji imamun nawawi kun fahimta haka shi ma imamun shafi'i ƙarin cewa mai haila saboda jininta tun da ba jinin abin da bane cewa duk sallah sai ta yi wanka la wannan ziyada ghairu sabita da'ifa inda nawawi haka ainihin al-imam shafi'i shi ma ya faɗa ko da ya shahara ana aiki da shi lakin la ina na fata gane ko shi yasa shi as-sindi wanda ya mana sa'i shari ku ji me yake cewa sai yake cewa ضعف النووي ثبوت الاغتسال عند كل صلاة مرفوعا أما صحيح مرفوعي بيتنقى النبي نعم وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع جاء النووي لا جاء البيقوني abin da ya kai ga annabi a ilimin malamin hadisi shine ana kiransa marfu'i ko marfu'i kai ko ko marfu'i hukman ko marfu'i bisa magana wannan hadisin bai kai a ce marfu'i ba da haka annabi ya raunana shi a matsayin marfu'i lalla sun ake da shi ba a matsayin marfu'i na'am kana iya samun hadisin da isnadin sa bai tabbata ba mana aiki misali duruwa sifofi nawa ne ke garuwa ɗanɗano sai mai shaka shaƙa sai mai launi shafi'i ke cewa malaman hadisi ba sa tabbatar da ingancin wani hadisi tamam kuma al'amalu a nai ana aiki da shi saboda ba zai yi ka samu ruwan sama da ka zuba a bokiti za ka yi wankan juma'a kuma ka zo da bula a cikin zuciya ba kuma dole launi ya canza ba za a yi wanka da shi ko ba ka bane na'am ko ruwan da ka ɗebo za ka yi alwala sai ka ga an samu sa farfaro ka samu kullu misali ka ga wasu misali kenan ko da hadisin bai inganta ba lakin nan amala ali practice din mutane ya tafi akan haka na'am to wannan hadisin bisa wannan da ya kamar da muke bai inganta ba lakin nan amala ali Na'am.
hadisi ne ba أخبرنا موسى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جهش كانت تستحاب سبع سنين ita ce ne umma habiba ɗin ko نعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة إنما هو عرق shi ne rakaba ɗin kenan rakaba irq نعم da mufasa نعم duk sunan shi فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل sannan صلاة ji matsayin wannan ƙari ne wannan ziyara ne نعم mai ruwaya shi ne abu musa shi ne موسى ko Mm.
musa muhammadu bin musamman نعم sunan shi ke نعم kuma a fiƙa ne in ji al'imamu na hajji ce fiƙatun wari sun tafi alkasha a raftun مم.
sannan kuma sai safiyan wane ne ibn uyayna نعم sufiyan dan ƙwayar da shi da sufiyan sauri sufiyanu ne guda biyu wannan mutumin iraq wannan mutumin makka amma dan ƙwayar ta shi ne mutumin iraq amma daga baya zo na aina makka malamin yawan shafi ke an gane ko مم.
sannan daga ciki sai kuma imamu zuhri shi ne muhammad ibn muslim az-zuhri babban liman malamin madina malamin hijaz yana cikin ƙananan tabi'ai gredinsa a layin tabi'ai bai kai na sa'id ibn musayyib wa huwa thiqatun min al-thiqat Na'am.
shi kuma daga amra mun yi bayani akan ta, daga nana aisha annabnata jayshin annabnata جهش.
jayshin ita ce ummu habiba an gane نعم kamar ta kasance tustahab jini baya tsaya ta samu wannan matsala shekaru baka bakwai saba sani to in a zamanin yau ne sai a je gun likita kenan سوسيمة
har yi ta je gun likita da zara an ga jini ya goce baya tsayawa yana ta zuba a je yanzu allah ya kaddara hanyoyin fita daga matsala da yawa allah ya hore mana su a ce likita ga abin da ke damuna kaza kaza shi ke nan da magani a bani amma akwai abin da ke da matsala zan faɗo wannan ne a matsayin munasaba mace ta sha magani don dakatar da zuwan jinin haihuwa an tambayi alamatu bin usaini Allah ji kanshi ga mutum malam menene matsayin mace wanda za ta yi dawafin ban kwana a makka kuma ga jini na ya zo mata kuma mace ba ta dawafi in dai tana jinin haila ba ka bane haka ne to ta iya shan kwayar magani don ta tsayar da jinin don ta samu dama ta yi tsawafin wada ta samu ta tafi garin su don kila tikitin jirgin su ya rago malai su ya halatta tunda abinda zai hana mata tsawafin jinin ne to ai babu shi ne sai muka ce to ai dabarar likita ne eh amma dabarar ta ce sun da jinin babu ita ya ce to sai dai kuma fa sun yi gargaɗi cewa idan mace ta ɗore a kan irin wannan bini-bini ta sha ƙwaya ta hana jini shi jinin ya zo sauƙi ne daga ubangiji ya fita allah ne tsara in ka taka wa tsarin ubangiji birki to yana da repercussion kuma yau da gobe yau da gobe yau da gobe yanzu ko fitsari ne kake yi suka ce ba matse suka ce matse wannan ya ɗauki dogon lokaci ya maka da matsala a bulada ɗinka ka je ka fit da shi halittar Allah to da zaran ka saba wa tsari na halitta to akwai mushkila wanda zai kai da cewa ai akwai masu yajin kin cin abinci me ya zafi da zai ke kallon wani wani fasto ne ya yi kusan kwana ashirin da ke cin abinci su suka zo kashe suna ta addu'a ya kasa kashi su ga tsayar ba Allah ya amin
saboda haka ya amin sai ce ba haila ba ne innama huwa irq irqi ne kawai fa amaraha sai ya umarci ta an tatruka salata qadra aqra'iha wa haidatiha ta bar sallah qadara gwargwadon wannan tsarkin nata da kuma hailata wata tasila kuma ta yi wanka wata salli ta yi sallah fa kana tabtasilu inda kulli salat bayan ya gabata wannan karin
نعم. أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك قر إذا أتاك قرؤك إذا أتاك قرؤك فلا تصلي إذا مر إذا مر قرؤك فلتطهري فلتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر
wannan hadisi da muka ji shi yanzu nan a isa bin hamad shi ne mutum na farko dole sabi tsarinmu na baya ce sana'i ne ko filafi ko bai kun tuna ko mutum na zuwa kenan na biyu allai wane ne allai shi ne allai ɗan sa muna da fifikun laifi laif musa da kuma laif ibn abisina wani shi ba ife mutumin iraq amma allai ɗan sa'ad san imam malik kusan kusan shekara ɗaya kan fi su maliku 93 laif na 94 ko shekara ɗaya sai da shi wannan yana egypt ne masar wannan yana abu wani suka ce suna maganin laif ya ɗoru a kan malik wajen fikir akwai da suka ɗaga shi kan imam malik sai dai bai samu shahara irin su imam malik ba suka ce dalili bai sami ɗaliban da suka hidin ta tafiya shi ba can dai allah ka ba magana ta ɗalibi kuma mutum ne ɗan kasuwa yakan aika imam na malik da wani sako na abin hannu sun kasance suna ma junansu taimake ke ne الليث ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري الفقيه عرفتم؟
نعم yana cikin tabaka ta bakwai ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da biyar ya riga malik rasuwa da kusan shekara ashirin na cikin sami juna haka sha na ajiyar kuna yi taso tare da mutum sa'an ka ne ka riga shi kuwa riga ah yo ɗan kama riga ka mutu sosai ai ba nan ciki a rafton arabu yawwa shi kuma ya ce ya samu daga yanzu ɗan abin habib عن بكير بن عبد الله عن المنذر المغيرة عن عروة عروة عمر بن الزبير نعم عروة بن الزبير شيني عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله المدني ما منش إتتنانا أسماء إيه أبو بكر الصديق yana cikin fuka hawa madina guda nawa bakwai
Suno ne, su bakwai idan ƙila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat an al-ilmi kharij fa qulna ubaydillah urwatu qasim sa'id habib abu bakr sulaiman kharij tayyib urwatu bin zubair shi kuma yake cewa na na fatima binta abi hubaysh zainab ummu habiba fatima hadisan su guda uku su ne kan gaba wajen bayanin jinin istihara na'am
haddafatu ta gaya mai annaha atat aslam cewa ta je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fashakat ilayhi dama ta kai mai karan jini da ke yawan tudadowa yana zubowa daga jikinta fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi da ita inna ma zalika irqun yu'awana irqi na shaga irqi shine me katsewar jini yankewar jini goce jinin cuta ne a cikin jiki fanzuri je ki dako idan ataki qar'uki fala tusalli na'am in jinin ki ya zo karki sallah to kaga anan karu ya zo a matsayin me jini wa idza marra qar'uki faltatahari in dai ya riga ya wuce ki tsarki na'am ثم صلي بين القرء إلى القرء sannan kike sallah tsakanin tsarkinki wannan da tsarki na gaba ma'ana ki maintain ma'ana ki kiyaye kwanakin da kika san mishin kar ki damu da shi wannan jinin na'am قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المغيرة شكرا na wasu ya zo da bugun idan a taka ƙarfuka أيوة أي مسجد أي na مسجد kuskuren kuskuren abu bugu ne Eh.
na in ka ce idan a taka ɗarɓuka injininka ya zo cikin jirgin so automatically ka san kuskure Na'am.
hadisu yana أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت, جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتس- فاغسلي عنك الدم وصلي
hadisu yana ne na'am hadisin isaac ibn ibrahim ibn rahuya alhamdali حدثنا عبدة ووكيع وأبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت تشي جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله فاطمة إر أبي حبيش تازوهم من زمان الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحاب نيمة تشي وند كل جني بايا ينكي مني فلا أطهر تركي بايا زوا شيء من صلى قال يسي لا آآ إنما ذلك عرق أي إرقيني وليست بالحيضة باحيلة بني فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة إذا هلك تتنكاروك كبر صلى انت بعد بايا خلاص ki wanka ki bar abin da jin sunan kuma ki ci gaba da sallah wannan hadisi ya riga gabata a baya musamman a nisa'i hadisi mai lamba 110 na
باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغس- وغسلها إذا جمعت أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا shi ma wannan hadisi ya gabata hadisi mai lamba mai tan da goma sha uku أمم.
an gane ko نعم hadisin muhammad bin bashar hadisin shu'ba abdurrahman eh, ibn al-qasim an abi an aisha cewa wata mace wanda take fama da jinin haila ko kace jinin cuta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce mata ai wannan irqi ne ana kiransa anid ko نعم mai taurin kai haka yake zuwa نعم anit aina wa umirat sai aka umarce ta an tu'akhira adh-dhuhra ta jinkirta sallar azhar أمم.
wa tu'ajjila al-'asr ta gaggauto da la'asar نعم wa taghtasila lahumā ghuslan wāhidā ta yi musu wanka nawa daya wa tu'akhira al-maghrib ta jinkirta sallar maghriba wa tu'ajjila al-'ishā lisha ta gaggautar da shi أمم.
ta yi musu wanka daya نعم wata tasirin lissafi sun da shi ɗaya ne أمم.
me dalilin kun san mun muna bayanin a baya ko من yawwa cewa tun da a rana muna sallah nawa ne بير wa zai ba da dalilin sallah biyar a ƙwa'ani wa zai ba da dalilin da ke nuna salloli biyar a ƙwa'ani aya ne ke ɗan mu je zuwa ga bayani babu to kawo mana أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ahsant wannan aya ta baka yani salloli biyar aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda wa min al-layl fatanna can sun sura mai lamba 17 daga wannan aya zaka zabo na salloli biyar Allah ce aqimis salata liduluki shamsi ku tsayar da sallah tun daga zobawar rana daga hantar samaniya saloli biyu ke نعم
azhar إذا أصبح da lasar ila ghasaqil layli daga nan kuma har zuwa tsakiyar dare dare na fara da magriba tsakiyar dare har lishake أمم.
kaga hudu sai kuma ya ce me wa وقرآن ƙor'an alfajir da kuma sallan nan da ake yawaita karatu a bayyana karatu da asuwa shi ne ƙor'an alfajir أمم.
kaga salloli biyar sun haɗu sai ce inna ƙor'an alfajir kana mashauda ai sallar asubahi halartacciya ce malaikukan halarci lokacin sallar wasu na sauka wasu na tafiya suna tazariya ke to alakar wannan magana da wannan hadisin ita na na fatima mai wannan jini da aka ce ga yadda za ta yi.
أمم.
ko نعم hadisin na mara ne يعني أخذ أمسن دا yau to tun da jinin hailatta wannan ba jini ba ne jinin istihaba ne أمم.
to sai aka ce ta irkun ne anidun to abinda za ta yi za ta yi sallah kowace sallah ta yi wanka ke صلى بيبي وكذا kwarai da gaske نعم duk sallah biyu ce wanka ɗaya sai ta jinkirta sallar azahar ta janyo la'asar ka haɗa su ta yi musu wanka ɗaya na
ita ma magariba ta jinkirta ta ta janyo lisha ta yi wanka nawa ɗaya da sannan kuma asubahi tun da ba ta da abokiyar gomi mm za ta yi wanka nawa kenan uku kenan.
saboda sauƙaƙewa gare ta na hata ce kana hada wa a'jabal amrayn ilayya mm wannan ya fi min dadi wannan in ka tafi akan mazhabar mai istihada kullun zata wanka ke na wannan haka aka ya Fatima amma wancan na ainihin abin nan Ummu Habiba No.
magana ta kasance na wanka wannan bai inganta mm amma wannan ruwaya ya zo da cewa zata wanka to kenan zata wanka so biyar a ranar kenan in haka mu da karshen ruwa na a inna ummu habiba in aka koma a matsayin kullun zata yi Mm.
wanka so biyar mm ta yi azar la'asar magariba eh a wancan da yake tarta silli kulli sala madalla na an gane ko Mm.
sai aka ce ta kasance tana wanka a kowace shi ne hadisin da in shafi ya ce da bai inganta mm amma nana na fatima Shi yau da ta wanka tabbata uku ne.
to sai ka basa ka wanka uku za ta yi ba kowace sallah dan ya zama ta sauki ne ya fi sauki yawa hadisi na gaba
نعم. وأخبرنا محمد بن المثنى
shine ba وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن زينب بنت جهش قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر fajr wannan hadisi na sa'i shi ya infirali da fitar da shi kuma tabbatacce ne kusan hukuncin ɗaya ne bayanin da aka yi shi ne نعم an gane ko نعم hadisi na zainab bint jashin ta ce na ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innaha mustahadatu mace ce mai yawan zubda jini baya tsaya mata faqala sai ce tajlisu ayyam aqra'iha ta zauna adadin kwanakin da ta sani na jininta sannan ta yi wanka ta jinkirta azhar ta gaggauta la'asar ta yi wanka ta yi sallah ta jinkirta magariba ta gaggauta mai Isha.
lisha ta yi wanka sannan kuma asibayi ɗaya ne kenan kaga wanka uku a rana guda marar a ce kowace sallah ce نعم
to to to باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة menene bambanci tsakanin jinin haila da jinin cuta أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عم عم وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فامس- فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه muhammad ibn al-musanna shi kuma daga ibn adi ko kuma ibn abi adiyin نعم muhammad ibn amru ibn alqam ibn waqas an ibn shahab az-zuhri أمم.
shi kuma Umar bin Zubair yake cewa Fatima yar Abi Hubayshin ta kasance jinin wato haila ko kace istihada yana yau zuwa gare ta نعم sai manzon Allah ya ce mata sallallahu alaihi wasallam idan kana da mun haila kinga in jinin haila ne fa innahu damun aswad yura to a jini ne baki da an san shi fa amsiki an salati أمم.
ki kame gabarin sallah in kika ga wannan din wa idza kana al-akhar idan ko ɗayan ne shine ne kenan shine ne shine istihara shi ki alwala kawai fa inna ma huwa irqun ay irqi jini ne wanda ya goce na tsari da gudana qala muhammad ibn al-musanna ibn al-musanna sai ya ce حدثنا ابن ابي عدي هذا من كتابه انا زمزم ta gama Allah lafiya ta samu dace.
آمين
mutane suna yawan tambaya malam idan na yi bikin maulidi ni niyata ba wai na ɗauka a matsayin ibada ba ne a to mene ne ya zama wasan ke akwai abin da za ka yi ba za ka yi shi ibada ba mai Allah ce kun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu an awwalu muslimin muslimin al'an'am aya 160 ne na ga ya musu da sallata da yankan da nake yi da rayuwa ta gaba daya da mutuwata don na Allah ka kiyaye inda muka tsaya ko na ba ka mutu sura ka dan wani girma ai ba wani abu da za ka yi da ba za ka ba shi hukuncin ba sai zama kana wasa ke Allah bai yi ka da wasa ba. shi wani al'amarin da ka ba da misali da shi su kansu masu yi sun san cewa masu da dalili na sisan kwabo daga aikin na ba kuma za ka taɓa samu yadda ake gudanar da shi kai ka san cewa harigido ne akwai masu karban wata ɗin ko babu akwai akwai masu yin ranar da majiya akwai masu kuma raka watan da gudu don Allah tambaya cikin ukun nan wane ne na manzan Allah zai yiwu kaga duk shekara muna sallar idi babba nawa ne ga wata sai kace to bari mu fara bari mu fara tarban shi tun takwas ga wata bayan an yi sallar idi kuma kace a kai mu raka shi 12 sha uku a cikin sallar idi ba wanda zai musu saboda akwai geji inda addini ya aji to da yake wannan kirkirarre ne kowa sai shashi abin da zai kawo da shi sakar ka rubu da yawan masu yi ko karancin su malam yace alaikum bis sunna wala tashma'izu min qillati salikiha fa inna al ibrata bid dalil la bil kafa wa in qalla salikuha ko da masu riko da suna sun yi kaɗan karo ko da mu za su zama baki a ƙarshen doki ta da yuyu lahira na zuwa waɗanda suka canza addinin manzan Allah da bidiyoyin kiyama za a kore su daga tafkin alkawfa inahum ghayru wa badal to ya ga shi ƙasa ta ba da an sowa ba ba da mutum na facebook sai mai karanta ba shi ne abin la'akari saboda haka ba ka abu ce kai ba da zimmar ibada to wasan ke da kuke kuma don wasan Allah ta'ala yi ka ɗaya ke na biyu duk abin da ya amsa sunan ibada yana bukatar sharuɗa Allah farko a samu umarni Allah ce da muke zuwa sallar juma'a akwai umarni? akwai ayar? يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أقرأ مني أكن أيكم هجي وأتموا الحج والعمرة لله وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا كي بياني كان أوري فانكحوا ما طاب لكم زكاة وآتوا الزكاة بإيائفة وبالوالدين قومي دليلي ba ni aya ɗaya da ta ishara zuwa da
su suna kawo ina ayar take ai mun san aya qul bi fadl wannan ai an rutsa mutum ne ya rasa da zai sai ga wannan aya cikin surat yunus Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu bi farin ciki kaji ba so ai mulki gashi Allah ya ce da falalar Allah manzala ba fal muka ce falalar ta fi kowace falalar girma kuwa da rama muka ce ramar Allah wa ma arsalna ka ila fil alamin to Allah ce ku yi farin ciki sai muka ce to shikenan mun ji aya kaza ta kwana eh wa aka saukar ma aya
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya shi ne fahimci ashe mulki bane sai kai ayi shi da aka ba shi aya kowa shi aka baiwa shi aka ba ashe bai fahimci da ayar maulidi sai wannan dan wannan zamanin la ilaha illallah duk sahabi ba su fahimta ba maliku bai fahimta ba duk littattafan fikihu tun daga qawaidin zuwa mukhtasar zuwa mudawwan kashi sun mance da su babul maulidi duk ba su rubuta sai ku je ku tume sun mance biyar sai kai a wannan lokacin da ake yawan dauke wutar nefa shedan ya maka waye kare ma Allah ƙarya malaman da kuke tare da sun san ƙarya kake yi su ka tona mana asiri wannan aikin ci ya manzon na daga nan wa aka ba shi bayanin qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhim wa la'allahum tafakkaru an-nahl 44 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين النعم 64 don ka yi bayani ce ya bai bayani ɗayan biyu ko dai ka ce eh ayan na maulidi take nufi amma na bisa ya ɓoye faɗa ba da ka faɗa ka zama kafiri kai ba za ganganci faɗa ka ba na biyu annabi ya mance ne kai yanzu ka tuna na uku kai ne dai ɓatacce ƙirƙira kai to ita ce amsa haka ne? da duk mai hankali musulatu da ya shekara 63 a duniya bai yi ba inda shi ke ba musamman da aiki to ya ke nan sai na wakar ya zo ya shekara biyu da wata kusan kusan duk shekara sai mu ambaci wannan kila ka ce tsaye a wuce wurin ka ci gaba da bayani ma ta karrara ta karrara muddin bid'an na maimaituwa a cikin ruwaita wani bal na qadhifu bil haqqi ala al batil fa yadhu man ta da taron abu sai da gani wanda bai yi ba ya fi ka hujja gaban Allah kai da kai sai ka sai an turke ka kawo inda annabi kuma aka kuma rasul fakhudhu abin da yazo muku zo mana da shi in ba ka sai ka tabbatar to wannan yasa sai kaga an fara kokari a kirgaba da san ƙarya ta faru ah to ga aya ma an mata ƙarya in ce ga ayan wani bid'a ta kan sa mutum zuciya ta bushe har yayi ma Allah ƙarya ba kuma kai kayanka a matsayin bid'a amma a kulka ce akwai ayar Qur'ani sai zan to an rutsa ka ne ka rasa ne ba daidai ba ne kun fahimci na sai na abuka bai zo bai yi ba ok ba ya san amurka ba ka faɗa haka ina ta bai yi ba sai in ka fara ce ba sa sai ka fara da kansa bai ko kuma ka ce shi kan annabi ba ya san kanshi da kanshi na bai yi sai kai da aka yi maka waye da ko kuma ai an maka mukashafa ana tafiya ta ga annabi a can da haka suke haɗa su da gama zalamu ko gaisa da manzo saboda tsabar rashin kunya sai na umar bai ba saboda tsabar so tsakanin annabi da abubakar annabi sai dai aure yashi ganin malamin da annabi aure yashi babu soyayya ta kare a wurin ko abubakar bai yi ba sai ka tume shi ba su annabi tunda annabi bai yi ba abubakar bai yi ba shi muka je lahira muka ce ubangiji bayan ka basu ba kai ne za ka ce to ubangiji shehi na ne ce ni shi kenan sai a ja maka istabarra alladina tubi'u sai ku ji sai na usman bai yi duk sun mance ba su annabi sai da shekara goma sha ɗaya da ƙari kuma shi usmanu saboda ma samun fada a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa biyu a ba ya haka ba haka ne ba zunuran ko ya auruwa tara su aka bashi wa ga yamin duk duniya a tarihin dan adam wanda ke da wannan blanket wannan barbara babu to bai yi ba in ka isa ka ce ya yi kawo da ne to lokacin da kake magana shi ne fahimta wanda ya game da wato virus da bid'a hankalin shi na wata duniya ne shi ne malam ke cewa laqad asma'ta launa dai tahayya walakin la hayata liman tunadi ولو نارا نفخت بها أضاعت ولكن كنت تنفخ في الرماد yace wallahi abin da kake faɗa da an ji ka da mere kake magana yace da wuta ka hura da ta kama amma kana hura toka ne kawai to ya wasu nan bai yi sai na ali baban Hassan da husaini wanda ya aure fatimatu zahara bai yi ba duba su annabi a wani alhassan da ya zo jika annabi bai yi ba sai na hussein wanda 'yan gidan shi ne masoyin suka kashe shi an suka kashe shi shamar ibn da jaushar kanan kuta ne jika annabi bai yi ba gajarce muku sai bayan shekara 400 da barin annabi duniya sai ma su yi sai yi ba sufi ba ne tare da sufi ne kuma yana caccakan sufa ya jika karanta ainihin ilbita sufi ya ce wa sharruhun sufiyyatun karza'am ya ce mafi ya sharrin makaryata sufa ya ji sufi a cikin da su ya ce mafi ya sharrin sufa ya masu yi ma annabi karya shi ba sufin ne ba kuma ga wanda ya faɗa da su shi cewa wa awwalu man ahdatha wanda ya fara kirkiro wani ahdatha kuma annabi ya ce man ahdatha bi amri amma magana kasa tana ba da hutu wannan wani abu ne kuma da bai amma da hutu ma boxing dai ni kwarai ranar boxing bayan nan ba ranar kutubo ina da hutu so ba shi ne abin kallon to duk musiba wanda ya kirkiro wani mutum ne ba kurbe abu sa'id al-kaukabwari shi a suka jarra suka samu ki a masa fatimiya ko ubaidiyya ɗaya musu ma cewa tun da dai kirista na ma'aikatan wato annabi isa mu yi wannan bayani dole ne a ke yi saboda kada ahalin sunna masu neman gaskiya su fada cikin surutun shirin sai dai mu ce dinga maka kame kame ya bugo cin ya bugo eh to shi ke to annabi ya yi tafsiri a watan ramadan ne ko da to to ba an tara ƙwani wuri guda ba yawwa tambayar ta zo ko me yasa ake musabaka qur'ani yawwa to ita ce na dama na san ya ko kaga kafin ga tambayar na fara magana a shi tana nan tafi to amsar da muke faɗa game da wani idan ka ce ƙorani abu ne guda biyu nan me yasa wani kai sata sai ce kai ma ya kayi ne kenan kayi da kayi sata haka ko kayan da tun da aka na neman fita ai da sun da ce bane madalla to da ka to to muli to me yasa ake musabaka qur'ani to kenan kayan da bid'a ne kaga na asa mutum kayan da bid'a ne a dalilin tambayar ka dan baka yi inkari kayan da bid'a ne ni ma na da bid'a ne kaga asa mutum amma abin da kake son ka ce me yasa ake ni ban da bid'a bane kidan kaga mutum kai ɗaya kake ko ka nan mutum biyu ashe biyu kuma tafi ɗaya so a fagen hujja keke da keke ka kai ƙasa na jin kuma gane ba ko gane ɗaya ke na biyu kira shi musabaka kira shi kaza shi karatun qur'ani wani musabaka ba yake ba karatun qur'ani ba akwai dalilin karatun qur'ani a qur'ani sosai faqra'u wa an atluwal qur'an gayamin dalili daya na maulidi wa an tuqimul maulida a wace aya babu babu ce za ka abin da ke da asali da ke da basis da wanda babu shi kirkirare in ba jahiltar yadda ake isu dalibin kawai ne shi karatu ma yana da asali salon da aka yi wajen zaburar da mutane don karantawa ai zalunci ne ma ka haɗa su yace alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amda min al-asad ai ka zalunci takobi in kace da takobi da sanda wanne fi kaifi ka bata mu takobi lokaci uncomparable ya ma za ka haɗa to haka duk abin da aka tafsiri kuma ƙorani bai bici tafsiri ba ya ambata wala ya tuna ka bi matsalin illa shi ina ka bil haƙi wa a sana tafsira ya ce wa sana maulida ko mauluda kuma ne ce maulidu wani ce mauludu wani ne na annabi lirkaniya ce da rubu idan matarka ta haihu me kamata ka yanka rago sai ka yanka talatalo irin mai bindigan yayi ban yanka ban ba da jini ba ban yanka dabba ba kuma bayan sati yayi mai dalili ranar layya sai ka yanka ta tabbaro guda 500 ce quantity we have quantified ko yayi ba kira sunan Allah ba ba zan da jini ba me yasa kace bai ba haka shari'a ce ba shari'a ce to maulidi mai annabi ce a yanka wanda ya isa ga rubu ne sai dai mutum ya kara bambankin shi ya kare ta ba za ka ja ba ta dalili ɗaya to dole da ake karatu kuma ba a san wai a fahimci hakikanin hayar annabi kuma sai a fake wai annabin ake so sai a zo a yi masa ayin zance na cin mutunci a faɗi bakar magana yawanci baka ne suna magana mai annabi ce a yanka ya mu me ya ce a yanka babu eh to mu dai ina yin zakaru mu dai raguna muke wanne ne ce ga yamin wanda ya ce ba za ka samu don haka alaikum bisun wa iyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ka taba damuwa da wani dangane haka na'am in aka zo ana gasan cin kofin duniya jama'ar da ke zuwa wurin su cika da waɗanda ke haɗuwa a masallaci irin wannan wanda suka fi yawa kenan tunda sun fi yawa su ne za a ce da tsoron gallawa ahun kenan ko tunda in magana yawa ne sun fi yawa kanka taima world cup premier league african cup of nations kawai da ake yi haji gari sun sa wasu kun san kun sani wanne ne aka fi yawa wancan sai ka ce wannan ya kai albarkacin wannan zama namu da muke jin magana a nan Muhammad ashe madalla ashe yawa ba shi ake dalili da so kaɗan kenan cikin tambayar da kila kila cikin bayani na an samu ka tambayar Allah kamna mana gaskiya gaskiya ya ƙarya ka ba mu ikon gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta raka da mu akan daidai Allah ka ba ka san mu zama lafiya da kwanciyar hankali ya ubangiji waɗanda suka mutu a dalilin girgizar ƙasa a Morocco musulmin mu Allah ka ji kansu ka adarna ta ƙasar Libya ya rabbal alamin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna ilmi ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.